من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا قوم شاهد جوة جماد الأولى هجرا من ظن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبولا بدري هدود أربعين دبيو wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da yi mana dace da alkhairin duniya da na lafiya domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafin wato ma da ba da maut wanda an yi maganganu da dama ciki so za mu shiga kashi na biyu na littafin wanda shi ne darasi na goma sha biyu alfaslu sani alba'u ba'u shi ne tada mutane bayan an mutu kowa idan bayan ya mutu nan za a tada shi wannan yana ɗaya daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a usul ne daga aqida shi yasa ake karantar da mu tun da ana magana usulul iman ta ashhadu anna alladhi ja'a bihi muhammadun haqqun wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna as-sirata haqqun wa anna as-sa'ata 'atiyatun la rayba fiha wa anna Allah ya ba'athu man fil qubur wannan dole ne mutum sai ya yarda da wannan in bai yarda da wannan ba bai imani ba har yanzu shine imanin bil ghaibi dole ne sai mutum ya gamsu da waɗannan ghaibiyat anna alladhi ja'a bihi muhammadul haqq ba mu ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sanna ba mu ganta ba wuta ba mu ganta ba amma annabi ya ba da labarin sa qur'ani ya ba da labarin sa manzon Allah ya ba da labarin sa imani da su dole ne mutum da zai zo zo rika daukan wani tunani an aklani yuna waɗanda kullum in an yi maganar shari'a sai su auna da hankalinsu in suka ji hankalinsu bai kai wurin ba su ce ba su yadda ba wannan shi babban masifa ce ba a auna shari'a da kwakwalwar mutum kawai ne ji abin shi bai kai wurin ba ko kwakwalwar shi ba ta gane ba sai ce ba zai yi ba ba zai yi ba haka dole ne shi yasa aka ce allazina yu'minuna bil ghaibi imani da gaibin nan babban ginshiki ne saboda abu ne wanda ba sai ka gani ba amma dalilai da hujjoji na nuna ma akwai shi to dole ka imani za ka to ko saboda haka nan za mu magana akan alba'su wa ahwal yawm qiyamah da kuma firgicin da za a gani ranar tashin qiyamah ranar tashin alkiyama akwai tashin hankali fauka tasawurin insani duk yadda za ka turar da firgicin tashin kiyama ya wuce nan sai dai a iya abin da za a iya faɗi mana kawai kafin a gani amma firgicin nan ya wuce tasawurin mutum kwakwalwar mutum ba ta iya ɗauka wannan abu tun da fa ku duba a gaya mana a ce mutumin da maman shi ta haifai tun da maman shi ta haifai ya kafa goshin shi a ƙasa ya shekara da biyar bai daga ba sai da ya rududdige ya mutu in ya ga firgi tunanin tashin alkiyama sai ya fashe da kuka ya sa ba zai ta ba yawmun ne ya ga alwulda na siban rana ce da ƙananan yara in suka dan shi kansu zai koma ya fanyi fat kawai saboda bala'in tsoro yaro karami zai kurkura saboda tsoro ويوم القيامة لو علمت بحوله لفررت من أهل ومن أوقات ranar tashin alkiyama da za ka gane tsoron firgitin da ke ciki da mutum ya gudu daga garinsu ya gudu ma ɗan uwan shi yawmun ne abusun kamtsarirun sharruhu azumu shani rana ce ranar tashin alkiyama kamtsarir azumun jirgin gini ne mai tsanani mai sharrinsa sai ya harbi ya fantsama ya taba kowa mai girman al'amari ne shi yasa yara za su kurura babban masikin tsoka ƙur'ani da ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku kiyaye ubangijin ku ku tsoron Allah inna zalzalata sa'ati shay'un azim ke kaga girgizar tashin alkiyama abu ne mai girma yawma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adaba allahi shadid rana ce da za ta sa mai ciki ta yi cikin nan ko lokacin haihuwa bai yi ba tada'u kullu dhati hamlin hamlaha mai shayarwa ta yadda nata mai ciki ta yar kowace saboda tsoro kaga mutane kaman sun bugu suna ta karo da juna su nan da gudu su rawo Allah ya ce ma hum bisu fara babu guwa suka yi ba walakin na azaban lahi shadid azaba Allah ce ta gani mai tsanani wannan ta sa mutane suka koma kamar sun sha maye ko ba su sha maye ba firgici ne kawai na tashin hankalin mutum ne taba ganin mazuba irin wannan ba to yanzu dai ko a yanzu aka ce ba an ba da tsoron da mutum ya fito daga wanka ta yi waje da gudu ya kake ganin tsoron nan malam sani mutum ya yi wanka ya jo ni tsoro ya rugo daga waje ya fito zindirci daga cikin gida da gudu ya bi titi da gudu to haka za a yi kuma ranar ko a zai fito tsirara to da haka akwai tashin hankali matuƙar tashin hankali shi ya sa magabata da suka gano wannan da daddare ma ba su iya bacci kwata-kwata ba sa iya bacci saboda sun gano aikin da ke gaban mu kudu hasan al-basri da na ila yaje yadda yadda wancan ya mutu ya dawo aka kawo abinci sai yau ba da bukata abinci ku ci abincin ku kawai babu sauran sukuni wuri na sai har sai na gano ni ma nan da na bar wannan wani abu ne da yawa ba iyaka illa iyaka matsalar yadda za mu fahimci abu ga wannan in an zo mutum bai san yadda za a kwashe ba shaddad bin aus aka ce cikin dare idan ya kwanta sai ya je wurin kwance shi ya lullube sai ya fito yana an naran naran naran naran kai wuta wuta kai ka ce gobara ce ta kama cikin ɗakin ya fito da gudu ya baro mayafin yana cewa wuta wuta wuta to wallahi in na tuno wutan nan ba ni da bacci haka zai kama sallah har gari da waye to wallahi in dai ya shiga cikin mafi ya tuna da kabari ya tuna wuta to bai da bacci kwata kwata baccin nan zai gudu to da kun gane inda za a amma ka duba mutu zai kwanta ya ci yin komi wani ma sai ya kwanta sai ya kawo kuɗi ya sa wai sannan ne zai ji daɗin bacci wannan ne yadda za a lahira to za mu gani ne ga shi na cikin littafi alfasulu tsani shi ne alba'atu wa hawali yawmin qiyama tashi shi ne ba yadda za a mai da rayuka a fito da kuma firgitin da firgiti na nan ba na farko nan ba na ɗaya shi ne fin nafsi fi suri wa qiyamus sa'a yadda za a yi busa cikin ƙaho a sanar da kuma komi lokacin tashi yayi shine sabnan ba na farko qala ta'ala fa idza nusira fil naqur fadhalika yawma idhin ay yawmun asir ala al kafirin ghayru yasir Allah tabaraka wa ta'ala yace idan aka yi busa cikin kaho annaqur asufi shine kaho ai asu aka yi busa fadhalika yawma yawma idhin ai fadhalika yawma idhin yawmun asir wannan shine wani ne wanda yake mai tsanani alal kafirina wato ghairu yasir ghairu yasirin alal kafirina ba yini bane mai sauki ga kafirai za ka ga masifar da ba saba gani ba bayan za na ga mutane suna ganin wasa ba to a ranan mutum zai ji masifa tun da yake tunanin wani abu na bala'i da taba suran ta wannan suran ba ta taba zo mutum a ba kafin ko Allah ya faɗa abu ya ce babba ne to girman nan sai dai a ban ma Allah tun da ka gade kalli girman duniya Allah ya ce ba ta kai cikin sauro ba wurinsa in dai zai kwatanta kima abu ya ce duniya ba ta kai cikin sauro ba da ta kai cikin sauro wurinsa da ka ba zai sha makwarwa da wata ruwa ba ka dubi girman duniyan nan ba ta kai suke sauro wurin Allah ba tsoron da Allah ya ce ba abu babba ya kake ganin girman wa qala Allah ta'ala wa nufikha fi suri za a yi busa cikin ƙaho idan aka yi busan nan fa idahum min al-ajdati ila rabbihim yansilun sai kaga mutane malan suna fitowa daga cikin kaburrukan su sune al-ajdat ga cikin asalin kunduma nan ba ta biyu nan ba ta biyu ai al-qubur shine al-ajdat mutane za su rika fitowa daga kaburrukan su yansiluna ila rabbihim suna gaugawa zuwa wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala inda aka kira kowa ba ba wanda zai bauɗe a kira shi a ce a taho shi ya wani wuri abadan duk inda ka ji bauɗe ko a wani dama aka samu a nan ne ake ma Allah haka amma can wurin ko kora mutane aka aka fuskanta wuta ba wanda ya isa ya ce ba za ba bai yi ba a nan ne ake ce Allah ya ce a yi mutum ya ga dama ya ce ba za a yi ba kuma ya ga ya tashi lafiya lau gobe an kyale shi ba bari aka yi ba jinkiri aka yi inna rabbaka lalil mirsad yana nan a madakata ya jira duk wani dan tawaye ya tawaye sai ya faɗa abin da ya gana ba ba bari shi aka yi ba jinkiri aka yi masa lokaci ne yana zuwa sadda mutum zai shiga hannu sannan zai gane a ce ya yi wasa lokacin da nadama ba ta da amfani ta haka mutane ba ya magana sai Allah mutum ya fito ya faɗi wanda ya ga dama shi yana ganin shuru har ma ya kwatanta ya ce da gaske ne abin da ake faɗi da abin da za a yi da ya faru yanzu an yi waɗannan mutanen gabanin ma waɗannan gabanin kai an yi wasu saboda haka yau za a fito kowa na gaugawa nan da aka ce ayyan silu ai minan naslan ai an nislan huwa al-mashu sari'a shine tafiya da gaugawa mutum kowace baya yi bai daga komi shine an nislan yadda mutum zai rika tafiya fi gayatu sura yana sauri matuƙar saurin da bai nuna zai tawaye ya tafiya ko ya tsaya kuma bai nuna gajiya shine kan na harfa na karanta nan ba ta uku kun duba an islam wa huwa al-mashy sari'a shine tafiya cikin gaugawa yana da fa'ida irin waɗannan domin kana ƙara samun lugha da malamin sun da malamin babban jijjigi ne magana ya fassara mana na haka wannan shine qalu da suka fito daga ciki suna fitowa suna gaugawan nan sai ya wailana kai samu wayo yau ne ake kiran wailatu wal hasarat da wailu da nadama da kiran masifa duran nan ne su ce man ba a sananin marfadina wane ne ya tada mu daga wurin da muke kwance saboda ba su yadda za a tashi ba suna ganin ƙarya ne an gaya masu sun ce a wane ne ya tada mu daga makwancinmu inda muke kwance a ce masu hada ma wa da rahman wannan shi ne abinda mai rahma ya alkawari cewa zai faru ba ku yadda ba wa sadaqal mursaluna kuma manzanni sun yi gaskiya manzanni da aka aiko da sakon nan sun yi gaskiya sun isar da sako sun gaya ma kowa wanda ya karba ya karba wanda bai karba ba kuma yau ga ranar nadama ranar da ba ta da amfani wannan fa ita ce raya ta tarbiyyar rai idan rai ya tarbiyyantu da wannan ya fahimci waɗannan ya rike su a kai ba ya ko ya gane zai sauri ya dawo ko mutum ya gane a matsayinsa na ɗan adam to nan da nan ko zai ƙoƙari ya ne ya dawo ya tuba tun da ran ya riga ya shiga ya gano inda aka nufa wa qala ta'ala wannan tana da magana ayoyi suna cikin suratul yasin aya ta 51 zuwa 52 wa qala ta'ala yawma tarjufu ar-rajifa ranan da mai busawa ta za ta busa a girgiza kasa ai busa rajifa abun nan busa ta farko yace tatba'uha ar-rajifa sannan kuma wata busa ta ƙara biyowa baya ai busa wanda za ta girgiza kasa ta girgiza kowa ai daya sannan a ƙara daya kuma ba guda ɗaya za a yi ba masanin waɗanda suka san waɗannan ma'anoni qala ibn abbas radiyallahu anhuma yace ar-rajifa ay an-nafkhatu al-ula shine busar farko ita ce ar-rajifa war-rajifa wanda ake ce ma rajifa ita wace ce ita ce an-nafkhatu thaniya shine bushi na biyu an yi na ɗaya wata ta biyu baya wannan shi ne abin da manya-manyan jigajigan malamai suka rawaito game da wannan matsayi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم مزون الله إرادة من الله ثبت عليه شيء يصعق حين يصعقون فأكون أول من قام mutane za su tune kowa zai mutu lokacin da za a mutu wanda in baku manta ba mun yi magana a lokacin da aka ce bayan da za a yi ta busa wannan ana ta mutuwa ana ta mutuwa har a kai a yi busa a ce to yanzu busa za a yi ana busawa ana mutuwa ana busa ana mutuwa waɗanda duk ake ganin za su mutu har a kawo kan mala'iku su ma a yi su mutu har a kawo kan mukarrabu na waɗannan guda goma nan da aka ce musan sunansu kafin nan a fashe waɗanda suke ɗauke da al'arshi a yi busa su ma a ban ma Allah al'arshin haka nan don kowa ya san Allah bai dogara ga kowa ba ko kai wane ne Allah bai da bukata wani abu ne ka in ka ga an sa ka kai wani abu kai aka taimaka kawai don ka samu amfani don haka masu dauke da al'arshi wanda suna rike da al'arshi sai ce su mutu su ba al'arshi haka nan shi to sun ce rike da al'arshi sai da da ba a yi su ba ba wanda ba ce su rike ba ba to da haka ba Allah bai da bukata kowa ne ne mutum kowace halitta ce annabi ne shi muqarrab ko mala'in mursal ne manzo ne wanda aka aiko ko kuma mala'ika na kusa Allah bai da bukatar wani bai bukatar wani abu wani wani ba a cewa in kayi ya karu in ba kai ya rabu ko kaiwa da wani babu duk wani bawa da aka sa wani abu na bauta ko aka sa wata baiwa wani abu na bauta an sa mutum ne shi dan yayi bautai ya amfana amma ba da Allah yana da bukata gurbin wani abu wurin wani ba dan haka wannan nake rige da al'ashi su mutu ai buta su mutu ana ɗerewa ɗaya bayan ɗaya har a zo a rage guda uku da mai butan da jibril da mika'il su kadai za su sai an tambaye shi a ce yanzu saurawa ya ce yanzu babu kowa yanzu har sai an kai karshe sai an kai guda uku ya ce yanzu saura uku da ni da jibril da mika'il sai kuma kai wanda dama sun tuni ba ka mutuwa ba ta wannan ba ba su da ta ba ta ya ce ta to yanzu buta jibril da shi da mika'il su mutu tare ya ce Allah Mika'il da Jibril su ma ya ce su ba bayi na wani su ma bayi na ne kullu nafsin za'iqatul maut to da ka su mutu kuma ya ƙara tambaye ce ce saurawa yanzu ce saura ne sai kuma kai wanda mutuwa ba ta taba ka to kai ma mai mutan mutu to daga nan zai wa lillahi wahidul qahhar sai shi kadai shi kadai matsalaicin nan mai rinjaye shi kadai ne shi ne kowa ya tarar shi ne kowa zai bari to daga na abin da zai faru ya faru kuma amma za a mutu kowa sai ya dandana ku koma kada ka je ka bari wani wuri sai ina ka zo ka je cikin tattara wannan littafin na ma tattara fi ahwalil mauta wa umuril akhirah la imamul qurtubi al-gharnati ka karanta babi ne har duk wannan busan ita muke ta fama ma da ita yanzu wannan corona ne take da gwalgwala komi tun da muka fara maganar nan ake kai yazo don shekara da tun da za a faro kururu kuma wani abu ya taso a dace shine kawai amma har yanzu take ake wannan busan da irin masifan malamin ya kalli abu cewa lallai wannan wata irin masifa ce da babu irin ta dole ne kowane malami ya shiga ciki ya yi ta bayanin maya abin zai kasance ya iya bayanin sai ya tsaya nan yana nan duk wannan busan da yadda mala'ikun nan za su da komai ba ka iya da babin nan baka fashe da kuka ba ka gano ta kai ba kowa wani kawai in kana son ka zama wani abu ko wurin Allah kawai yana nan littafin ne dai sananne ku duba ku karanta da kanku gani to da haka za a yi to dole ne zama ahwal shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a mutu a lokacin da kowa zai mutu nan fa akuna awwala man qama sai in zamani ne farko wanda zai tashi kuma wannan da wannan zai nuna maka ka kai karatu ka gane addini dan kar ka ji wata balambalan ka dau balambalan ka dinga bi in ta tafi wani wuri ta fashe ta barka banza wani a wannan wurin har ya ce yana da bakin magana ba manzon Allah ba kowa ne ne shi to in ka bi ka ji halaka nan yanzu ku duba shi ya bada labari ya ce za a yi busa kowa ya mutu ya ce shi ne farkon wanda zai fara tashi in an yi busar nan zai tashi sadda za a tada mutane kenan an yi busa da za a tada mutane ya zama shi ne farkon wanda zai tashi tashi nan kuna gani فإذا موسى آخذ بالعرش وما أدري أكان في من فارقه أكتي سيتي سيد النبي موسى شكما النبي موسى هنا لكذا وتسلة على العرش يدا جنجنه بكي sai ce shi bai sani ba shi ma annabi Musa yana cikin wanda suka yi wannan mutuwan irin wannan ko kuwa shi dama nan yake domin wasu a wani wurin ya ce ba a mutuwa sau biyu ya mutu a irin wancan sanda aka ne ta ta tsumar da aka yi da shi wuri ma biyu ko to saboda haka ba za a ƙara mai mai ta mai wasa ba wannan dai annabi bai bayani ba mu tsaya inda ya tsaye da mu kawai shi dai ya ce ya tashi ya ga annabi Musa jingine da cikin wata fila ta al'arshi da sai na kai ba ko dama shi ya riga shi tashi ko ko yana dan munin ne ko ya aka wallahu ta'ala ala ana abdullahi bin amr amr bin amr bin al-as radiyallahu anhu qala qala a'rabi ila ja'a a'rabi ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wani balaraban kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kuma kaga laraban kauye su za su zo ne abin da ya kawo su tambaya ba ka jin nauyi kuma sannan ga su suna da lugha sosai to in suka ji wani abu bako sun ce sai sun zo sun tambayi manzon Allah ne tun da wannan abu ya kamata su san shi a matsayin sun larabawan ƙauye to amma ga shi ba su san shi ba menene ma'anar shi bari ya zo ya tambayo wa mutane saboda suna ba ilimi muhimmanci su ba irin mu bane saboda haka da ya zo sai ya zo ya ce masu menene wannan asur ya rasulullah menene shi annabi ko ya ce asur ka hay'atul buq shi wani na haka ne ko a ni na bata ni na bata alƙalla ne qala qarnun yunfaqu fihi yace kaho ne wanda za a yi busa a ciki fasara sur kenan wani kaho ne da za a yi busa a ciki qala mujahid asuru ka hay'atil bu kaman dai kaho dogo wanda ake busa ciki wannan shine sur sura ta tafi anan ana fassara fassara asur وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا من زن الله aka gan shi fuska shi ta murtuke kamar yadda muke magana dama shi ana ganewa in yana fushi bai fara'a za a ga nan din shi jijiyoyin nan sun tattashi jini kamar yana wucewa ciki yana tsattara da balarabe ne za a ga jini ya taru a fuskar nan yayi ga fuskar shi akwai waɗanda suke farare sosai wani lokaci idan suka yi fushi sai ka ga har nan hancinsu da nan goshin kamar jini zai fito ya yi jajawar da nan gefen suka ji kamar jini zai fito to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira haka da an zo ana gane wannan yana fushi akwai wata nima da nasi daga cikin yari ya za inda zo in tana fushi da kalle ta in ga wannan ko an shafa koda ba za koda ba ta batar da wannan jan to da ko ta yi wayo ta yi dabarar duniyar nan na san fushi take saboda za su ga kamar jini zai fito daga hancin ta nan daga goshin ta nan fuskar ta kamar jini zai zafi ko ta yi dabara in dai na kalle ta na gani na san tana fushi sai ta ke faɗi cewa amma akwai abin da ke damun ta ko ba ta da lafiya ko kuma wani abu in ba ta da lafiya sai an yi fama da ita ake gane ba ta da lafiya ko a yadda Allah ya yi kamar in na kalli fuskar nan nikan gane tana cikin damuwa to haka balarabe yake annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka kalli fuskar shi akan gane shi da dalilin in yana fushi don haka da sun gani za su gano annabi akwai abin da ke damar shi sai suka kalle shi suka ga manzon Allah ba alaman jin daɗi tare da shi sai suka ce mai ya rasulullah aka tambaye shi mun ga kana fushi yace kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarni al qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantaziru an yu'mara fa yunfahu abin da ya faɗi kenan ya ce yaya za a yi a ganni ina walwala ina jin daɗi wa ƙadil taƙama sahibul karnil karna bayan wanda ke da ƙahon nan ma'abocin busa ƙaho an riga an ba shi ƙahon ya tafka ya yi yana rike da ƙahon shi ya ɗaga wa hana jaba haka ku ya tattara fatan goshin shi irin ya kura yana kanan na yana jiran ya busa wa asfa sam'ahu yayi kasake yana saurare a ce kura yana jiran mai bada umarni ya ce mashi to hura yantaziru an yi umara fa yunfa yana jiran a baki umarni ne kawai ya hura ya za a ga ina jin daɗi haka yace fa ka'anna zalika saqul ala ashab wannan magana da annabi ya faɗi kace ta yi masa habbai nauyi suka rasa to ina za su taka su su idan shugaban halitta mafi fitin halitta mafi daraja shi yana cikin wannan halin har yana rikici ya za a yanzu to mufa ko ko tufa da ke can tun wancan lokacin saboda aka abu ya yi masa nauyi hankalinsu ya tashi sosai فقالوا كيف نفعل يا رسول الله او نقول kace to mu ya zamu kai in kai ka rikice a cikin wannan halin to mu ya zamu ko ko me ya karata mu mu ce yanzu ya zamu yi qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala allah tawakkalna wannan shine maganin da ake so mu rike mun karanta wannan da mata a cikin wannan littafin muna abin nan cewa ya kamata ko ya wajaba kowane musulmi ya haddace wannan adda domin ita ce in ka tabda ka in kiyaman ta zo kana raye in ma ka tashi ma kana da abin faɗi dan ka a zo tashi ka kunduma a kai na maganin da zamu faɗi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ni zamu faɗi dan wannan lokaci yayi in yanzu ne in gobe ne in bayan ka mutu ne aka yi busar zaka taso me zaka ce annabi ya karantar shine hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala Allah tawakkalna ko kuma wancan na karshe wa rubbama qala tawakkalna ala Allah to wannan dai hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala Allah tawakkalna su haka suka ce in kai kadai ne zaka faɗi to amma ka faɗi dan idai haka annabi ya koya mana sai sai abinda za ku ce kenan ba ku da wani maganin wannan abun ba ku da wata mafita akan wannan in yayi lokacin shi yayi illa wannan maganin da aka bada kowa ya sha hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala Allah tawakkalna wannan shine magani shine nake badawa a riki kuma manzon Allah ne ya bada shi afdalul basariya wannan shine amfanin karatu kun ga sahabban manzon Allah su kullum a fadake suke domin dai sun lura da shi masifa an faɗi masifa ga yadda za a yi kan an yi bayanai wurin da kun san masifan nan ba kuma iya zama yawo za ku riƙa yi hannun ku bisa kai kuna iya cikin madina kuna abin nan ma to yanzu mai busa tsaho ga shi nan in an zo ya da aka ce ba ku da abun yi kawai wannan kawai sai dai hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna wannan shine saboda haka mu rike wannan abu malam sa ni tattabo in tambaye ka abin nan ko har rayuwar mu ta kare a ce an manta ne in ka in ka tafi na ta ko ni na tafi shi ke nan huta amma domin da nan mulazan ce ma malam sa ni ne za mu ce in mai busa kafar nan ya busa a kaddara muna nan Allah ce mu ce mu gaba da kuma manta aya ai kuyi ba kada da ba zai manta kuma za mu zai manta don haka zo sai a tuna ma juna shine kowa ya yi dan wani lokaci za mu zo muna cikin karatun mu sai mu zo mu ce shi yasa nake cewa mun karanta ni na fi son in ce mun karanta sau da haka in mun karanta mun ba kowa a biya in mun zo muna neman abin mu ce mun karanta mu aka ce mu ce lokacin nan yayi in wani bai rike ba wani ya rike sai mu ƙara tuna ma juna mu ta tuna ma juna mu ta tuna ma juna da haka sabon nan Allah suka sha ko tafiya ta kama suka tafi daji sai ce ku zo mu zauna mu tuna ma juna sai su tuna ma juna aka ce lokacin kaza wani ya ce yana nan manzo Allah ya ce kaza a kawo aya ta Qur'ani menene ma'ana ayan nan wani yace yana nan manzo Allah ya fassara ta kaza da shi kuka shi kuka sai shi gaba da shi shi da shi addini ya da ne ba kaman mu bane kai yanzu ka tadda da shi nan abu a aikace ka auna da ga mutane masu shekaru kamar ka tunda kake ka taba tadda mutum biyar suna zaune suna magana lahira ka taba mutum biyar a ce ma yau zama suke suna maganar lahira sai abin da bai dame su ba suke magana akwai wani tsoho da na gani a wani masallaci da an yi sallah a su ba ana yi malam wani lokaci kafin ka gama cewa guda biyu ne ya tashi da zai wuce sanan nan muna magana nake tambayan wasu na ce ina ce yanayin wannan yanayin aikin su suka ce rediyo yake saurari sauri yake tana fara labarai bai sai wuri sauri yake ya fita ya je ya ji rediyo saboda asuba yanzu ana yin ta ta kusa kai karshen sadda za a fara labarai to shi Allah Allah yake ya fita ya je ya ji labarai yanzu kai talakan Najeriya ne zai da labarai ku auna ku kalla me yake da labarai su kan Najeriya me zai yi labarai ke mai amfanin me labarai ke maka dan ka ji ne in baka ji ba me dan da maka ta jin haushi kullum shi ban amfanin wanda ba da ba kai da ake da kai da babu kai ba a san kana nan da kana nan da ba ka nan duk ɗaya ne in an tashi ko aka ce ɗan Najeriya shi ne kake da ciki amma a matsayin ka ɗaiɗaikai kana jiha kaza ko ba ruwansu da kai to me amfanin dan baka ji labari ba me amfanin jin labaran da kake me yake ƙara da mutum ya bi menene ran da mutum ya rasa shi kuma ya rasa labaran labaran duniya dama hukumar shi kenan labaran duniya kawai ka ji an yi rikici a can an yi rikici a can an yi rikici a can an yi rikici ko na kasan ne guda nawa ya shafe ka ta an zan tuma shugaban kasa ya tafi kaza ko ya tafi wani wuri yana garin su ina ruwanka shi ina ruwanka da kai yana harkarsa kai ma kana taka in ma kana so ka zauna lafiya shi ne kai kamun da kika kai shuru ba ruwanka da abin da yake in ko ba ka ba ka je a numulo wata ƙarya a gaya ma ka rike ta kai ta yaɗawa kai ta yaɗawa ranar lahira ya tare kai ce a ina ne a kwashe ma ladan azumi a kwashe ma ladan na kana talaka ba ka da shi ba ka da kuɗi ba ka da isassan lafiya yunwa ta kama ka ta kama ƴaƴanka ta kama wurin kwanan ka yadda ka san gidan alade haka kake zaune kuma sannan ka koma ka zo ka je sallar da kai da azumin da kai da abin da kai kai baka ji daɗi a nan ba ka yi azumi ka yi nafila ka yi sallah ranar kiyama ka ce ta gaba ɗaya kuma a biya ta to da wani mutum zai ta nan fa na yi baƙo daga jami'a ta ta zaitu abin nan abin nan ina ma take ya zo muna kan wurin muna wancan markazin baƙo ne asalinsa ɗan gane na ba abin nan abin nan suke tunisiya tunisiya take yana ta zaito sai wannan wannan wannan lukman ya ɗauko shi ya zo da shi ya kawo ya kawo ziyara wurina ya zo muka shiga ofis ya rungume ni ya ce shi kan yana so na saboda Allah ka ce ni ma habbaka Allah wallahi abarka ni ya ce yana jin labari da gashi gashi gashi ya zo ya fito kofar marbar muna kan wani ya ce ya kai sana taskuna huna na ce har kaza nan kuke zama na ce nan muke zama na ce la haula wala quwwata illa billah sai to Allah ta iya kan masifan nan nan ce wallahi wannan wurin da muke zaune a nan wurin a tun inda ya baro aladun su gidajen sun fi na wannan kyau in aka aje aladun su a nan wurin wallahi mutuwa za su wallahi haka ya ga yace idan aka dauko dabbobin kan wurin aka kawo wannan wurin inda muke yace wallahi su zo duk mutuwa ga rafu rayuwa amma kaga wannan mutane ne yanzu kuke da rayi ga gidaje yana ganin mutane na ta fitowa daga cikin gidajen nace haka yace wallahi aka kawo dabbobin can suka zo nan wurin mutuwa ga kana aka aje mu yace amma yanzu kanki kai kanka maka da lafiya ma tun da nan kuna jin wannan abun wannan nace ba haka ne to Allah ba ku da lafiya shi ku kan kunan ba ku da lafiya ku da kuke nan zaune wannan fata da kuke sha da kuke saka ba ku da lafiya nace haka ne mun yadda ko mu tubun gurare kafin mu mutu amma mu mun sani to auna da gani wanda ya zo daga London nan ya tadda ni ma ba ba san din bane shi nan ya zo shi ma nan muka rabu da shi da kuka shi kawai shi da kawai na mana da dai kawai mu dai ci gaba dai da abin nan kada zai mu bari amma da zan yarda da na bi shi ta shi ba zan ba zan je zuwa ba zan je ba to nan muka je wajen mota shi ma ita kuka nan muka rabu muna kowa ita kuka da mu da shi muka muka rabu to saboda haka inda mutan nan haka Allah ya so amma me yasa ba za mu yi tun da dai abu biyun nan da aka zo da an raka shi da suke nan mun shiga uku ko ina da a ce da a bari Qur'ani ya iso wurin mu ba musuluncin nan bai iso wurin mu ba da suke nan mu ba mu da amfani tunda duniyar nan ba za mu samu ba lahirin ma ba za mu samu ba to amma tunda Allah ya taimake mu Allah cikin rahamarsa da tausayinsa da baiwarsa da ikonsa Allah ya taimake mu har muna san hangen hasken abin a an ka mana qur'anin nan duk yadda ya kullo dai ya iso wurin mu aka an so mana wannan musulunci muka yi sa'a muna musulmi muna cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi ya kamata mu rike mu kankame mu fahimce su mutu akai wannan zai sa aka ba za mu za mu fita cikin ta kai amma wallahi ba ka ba mun mun zo a kan ba za mu koma ba ba mu da amfani komi wallahi za mu da shi da mu in dai ba wannan musulunci in dai ba mu samu da ba mu rike shi ba mu samu muka mutu a ce wallahi ba mu da amfani ba mu da wani amfani shi kadai ne mafita wurin mu muna ga mana wannan maganar da sara'a wallahi alazim in ba musulunci muka yi ba muka yi iyayen muka mutu a kai mu dai kan ba mu da amfani ka auna da rayuwar da muke masifar da kake sha ita baban ka ya sha ita kakan ka ya sha ta babu babu kullum babu babu dan babu da komai ka duba maka da wani ya assessment nan ya ce a Lagos ba ko a nan ƙasa ka muke rayu ya ce a Lagos wanda yake da talauci na ƙarshe shine wanda bai iya samun dala biyu a rana dala biyu shine wanda bai da dala biyu a rana a Lagos ko nan Najeriya ƙasar mu da tsaye aka ce shine wanda yake bai iya samun dala biyu dala biyu ne yanzu wajen dubu ɗaya da wani abu kenan a yayin da mu a wajen mu wani bai yana rasa naira ashirin ya sati guda bai da naira ashirin ka ga nan wanda zai rasa naira ashirin sati biyu da samu naira ashirin ba wani daɗi yake ji inda na nan duniyar nan ne in ba lafiya da Allah ya ba shi sai yana yawo da sauka ta Allah bai da naira ashirin sati biyu mutum bai da naira ashirin yana da iyali yana da ɗa yana da kaza yana da kaza bai da naira ashirin su can a ƙasa ɗaya sai wanda ya rasa dala biyu wajen dubu ɗaya da wani abu mu ko nan mutum na rasa naira ashirin to sannan kuma mutum ya zo waɗannan mutanen su damai har ya rika shiga cikin harkar su ina ruwanka da su ka gane su kawai saboda Allah ka rubuta su in ana wani rubutun magana su in ka zo ka zo ta wurin aka baka dama za ka kauce kauce ka ba su fita abin su ni ka fahimta ta nake bari sai mutum yana so ya zauna lafiya amma ta ce komi na ta tana bi komi so menene ka'idan da mutum ke sama shi in ka rasa ne in ka samu ne labarin su harkokin su na ruwanta da wannan kai baka zauta Allah ba kai baka komi ba mutum ya zauna ya ci awa ɗaya awa biyu yana labari bai yi tasbihi ba bai karanta qur'ani ba wani ma bai ma iya qur'anin ba kwata kuma bai damu ba bai iya karatu ba bai tasbihi ba babu subhan ga abubuwan da annabi ya bani wanda zamu rike mu tsira a wancan lokacin masu kuɗi suna ta yin abin da ya kamata su yi marasa kuɗi suka rugo su suna kuka suka ce zahaba ahlul dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada mu ba mu da komai annabi yake kuma Allah bai sa muku abin da za ku yi amfani da shi ba ku yi tasbihi ku yi kaza ku yi kaza ba a maganin wannan abin aka ga mana ba to mu ma yanzu da muka ga haka muka gano haka me yasa ba za mu irin wancan ba wancan masu kuɗin duk suna yin suka ji suka kama yin wannan din suka ƙara dawa suka ce sun ci gaba sun ji yace to wannan fadlullahi ne yuhihi man yasha falala Allah amma dai kuma an ba ku na ku aiki mun karanta nan mun maimaita ka ce subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim idan ka faɗi wannan to ɗari a rana babu wanda ya fi ka aikin alkhairi ran nan a wurin Allah sai dai wanda ya fi ka yi da yawa to amma muna yi in mu nasa wannan ga makwafi an bamu to mu nasa wannan din kuma mun ƙi karɓan makwafin ka ga mai yadda za a yi a ce muna da amfani ni dai fahimta ta kenan kaga hira ni dai ina ganin ba yanzu an wuce lokacin da mutum zai zauna ya awa ɗaya awa biyu a banza kawai yana hira da mutane hirar da a nan duniya mutum bai samu komai ba Allah ya bai samu komai ba ni dai fahimta ta mutumin da ka ga yana haka da alama ta ka da rabuwa lahira ko mun karanta da sunan da tafai daban da mun karanta akan wannan duk wanda ka ji ya ci nasara ko a duniya ne tashin farko ya bar zaman banza da hirar banza kuma auna ka gani in kuma da daddare ne ya tashi ya dage ya yi aiki duk wannan sai da muka faɗe shi da hausa an ce kowa ka ji ya ce wutar kara ta kwana sau shi ya kwana bai barci ba aka ce yaro ba ta dare kai suna ba ta dare kai suna ana nufin salata shi da hira ba ta dare kai suna inda rana ne aiki muka ce duk wanda ya ce ba zai sha raba ba ba mai raba shi muka zo muka ce duk wanda ya ce farin gashin shi bakin gashin shi ba zai sha rana ba jan wannan bakin gashin zai far zai sha rana duk maganganu ne ba an yi su mun anan mun karanta ta saurata mu san yadda zamu mu dage misalin mutane haya kaga duniya qur'ani bai goyi mana komai ba wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan za ka bi mafi yawan mutanen da ke cikin ƙasa to za su batar da kai daga hanyar Allah ta haka ba yawa ake bi ba nagartattu ake bi zaɓaɓɓun bayi ake bi ba yuyuyun bayi ba to shi ne mutum zai ci moriyar amfani ya zo duniya kuma ya koma in ka rasa komi amma kuma ka samu musulunci ka samu kana wurin Allah ba ka rasa komi ba in ko duk duniya aka baka aka ce kayi ne ka tsara ka Allah to ba abin da ka samu abadan kan matsa to da haka wannan dai kun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana damuwa da wannan wa an uqbat bin amir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce fa wallazi nafsi bi yadihi manzo Allah ya ce ina rantsuwa da wanda rai ke hannunsa inna rajulaini wato mutum guda biyu yan shirami tsawo fala ya tsoya ne za su zo su shimfiɗa tufafin su su canya ke nan yan shirami za a tashi ranar kiyama idan ta zo ba wani ba wanda za a jira za a samu mutum biyu sun yi wanki suna canya su canya kayan akan igiyar canya ba za su dawo su nade shi ba zai sai dai a kabari su ji su a kabari wa innar rajul la yanzuru haudahu ya ce mutum zai zo yana tattoshe wurin da ruwa ke kwararowa hau kamar wajen ban ruwa mutum in zai ban ruwa yana zubo ruwa da inji ko da jigo ba kan koma inda ruwan da ke fasha ya lullike ba yana lullike yana tattara saboda ruwan ya rika kawa inda yake cikin bai bi wani wuri ba to wani zai zama yana wannan aikin bai gama ba ruwan bai iso wurin shi ba zai ji an yi busa kawai sai dai faɗi an gama shi kenan فلا يسمي منه شيئا ابدا والرجل يحلب ناقته wani yana rike da ƙarya yana tatsa yana tatsar raƙuminsa in masu shanu ne sun sani yadda ake tatsa za a zuwa shiga a ɗaure ƙafafun nan na abin nan ba ta shiga tana wata ma ba san ɗaure ta ba ta saba wadda ke tatsarta za su zo su tsugunna wata da kujerar da ɗan wannan abin ta tsugunna tana ta tatsa ana cikin tatsan nan mutum bai kai ga ya kai ya shanu nan ba kiyama za ta tashi ai busa kada kwariya ai watsi da kwariya da nono gaba da fala yasrabu abadan ko ya toge ya ba zai yi ba ba zai kurba ba in ta zo kawai magana ta zo ba wanda zai sa Allah ko ya hana shi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتقومن الساعه للي تاتي القيامه ذات اوفو وقد تنشر اي وقد نشر الرجلان ثوبيه ثوبهما بينهما yace mutane guda biyu sun shanya kayansu a tsakaninsu suna jira ya bushe fala ya tatabi aniki wala ya tsoyi aniki ba za su koma ta kan kayan nan ba ba za su ba nafi shi ba za su mutu kawai wala taqumanna sa'a lalle tashin alkiyama zai kasance wa kadin sarafa ar-rajulu bi labani lahqatihi fala yata'amuhu mutum ya dawo ya tatso dabba shi da yake tatsa ya riga ya ya tatso nonon ya dawo na lihatihi amma ko dan dana shi ba zai bashi ma zai wurgi da ƙwaryar da nonon gaba daya ta shi yayi wala taqumanna sa'a wa huwa yulitu hawdahu kafin kiyama zai kasance mutum yana lilli ta wancan wurin ban ruwan nasa yana tattarewa wala yasqi fihi amma ba zai shayar da komai ba ولا تقومن الساعة لكن القيامة زي تفجي وقد رفع أحدكم أكلته mutum ya ɗauko loma zai kai baki mutum ya sungumo loma ko ya ɗauko tokali zai sa fila fi shi zuwa bakinsa wala ya ta'amu ha amma ba zai dandana ba haka so za ka ga yayi sai kawai ciwo sai kasa an gama haka za ta kasance so da shi yasa ake cewa ba ka tambaya wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin aka yi magana aka ce ai ma yanzuruna illa sahatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم إلى في منين من الأجداث إلى ربهم ينسلون سورة الآية يخصمون إن شيء دوت النار لا تفترى سنا هذا هذا كاكوال أينان متنين هذا هذا وهم يخصمون kowa da harkar shi na hidimomin mai wannan nayi mai sanyan nayi mai cin nayi mai kaza nayi ana cikin hada hada wataƙila ma mutum ya fito yana ma Allah fito na fito sai dai a ji kamar yadda kake kallon idan a ce maka kana kallon talabijin a nuno ana wani abu sai wani dalili ya sa ka sa wannan postin ka tsaida ka san da ka tsaida ko kowa na wuka ko kana saki za ka ga an ci gaba ko to kamar haka za ka ga in aka sa postin nan wannan shine busa kowa a cikin wannan halin da yake ciki bai da ikon ya motsa ya je na wani je na gaba wanda ya buɗe baki zai sa haka nan zai babbakin nan an gane yake da tokalin shi haka an gama wanda ya nufi kasa ko wanda ya zo tasowa ko wanda ya nufi kasa kowa inda ya nufan bai kai ba an gama an dace ma kowa da shi to da ka ajira mutum ya tuba ko ajira a cewa ne ne tuba in an yi sun tuni an yi in ba a yi ba an gama to wannan shi ne wani abin hurairu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce ma bainan nafsatayn arba'un a tsakanin busa biyun nan za a samu arba'in aka tambayi mai ruwaito hadisin nan aka ce mai qala arba'una yawman qala abaiti aka ce kwana arba'in ake nufi yace na aki qala arba'una shahran wata arba'in ake nufi qala abaiti yace na aki qala arba'una sana shekara arba'in ake nufi qala abaiti yace na aki to da annabi bai ce arba'in nan wata ne kwana ba inda annabi ya tsaya nan ake tsayawa sallallahu alaihi wa sallam abu huraira baya son ya faɗi wata magana ya jingina wa manzon Allah wanda ba haka ba annabi bai bayani da ce arba'in dai za a yi ko ma wata ce kai dai kai ta da shi qala ثم ينزل الله من السماء ماء sannan Allah ya saukar da wani ruwa daga sama fayambutuna ai kama yambutul baqlu mutane za su dinga tsurowa kamar yadda kayan marmari kayan ganyaye suke tsurowa ciyawa da kayan ganye korayen na yadda suke tsurowa laysa min al insani ai shay'un illa yabla yabla babu wani abu na jikin mutum illa yabli illa azman wahidan sai komi ya rufe sai rududdige komi sai kashi guda daya huwa ajibul zanab shine wanda ake ce ma ajibul zanab shine wannan kashin da ake cewa kashin gadan baya wanda yake zuwa can ƙarshe na mutum minhu yurkabu yurakkabu al-khalqu yawm al-qiyamah akan shi ne ake daddora halitta ranar ta al-qiyama shi wannan ajibul zanab shine a jikin mutum ko dai an tona kabarin shi ba dai shi yana na cikin kasa ba ce waye Allah ne ya fitar da shi to akai shi ake tarkirin halitta ranar da za ta da kowa shi kasa mata ce in komai na jikin mutum ma ta ta ci banda wannan shi ne azubun ganar na'am na'am to shi ne wallahu alam shi ne arba'in a bayan ba kowa a shuru ba kowa sai a yi busa tsakanin busa farko da busa ta biyu sanda kowa ya mutu an yi shuru shekara arba'in ko in shekara ce ko sati arba'in in sati ne ko wata arba'in in wata ne wanda aka faɗi maganar gaban shi ya ki yadda ya bayyana cewa tunda ba gaya mai shekaru ne ko kwanaki ne ko sati ne shi ma tsaya na to haka za a yi shiru ba kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala sai a yi busa ta biyu tsakanin busa ta farko da busa ta biyu shine a kai magana arba'in ne to busa ta biyu ko ka ta shi to shi ne shine wallahi alam kuma to daga nan ne za a yi ruwan in za a yi busan ta biyu a yi ruwa mutane su fito sai a zubar da wannan ruwan sai mutane su tsuro a lokacin a fito kenan sai su fito kamar yadda ciyawa ke fitowa kasa ta ruwa ya jika ta yanzu an jika ta sun an tsuro sai a fito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت شيء أبو سعيد الخدري lokacin da mutuwa ta zo masa da'a bi siyadin jiridin falabisaha sai yace a ba shi wasu kaya da yake da su sababbi sai ya sa aka ga ya tashi ya sa kaya sababbi ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكي ناجم الله ألا يناشوا الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها يكي ممتي أنا تابع شأتكم كايا بيموت دسوه ya mutu ciki wannan Allah ne sai yin da wannan duka irin waɗannan abubuwa bai biya ta nan ba ta biyu cikin wannan firgici da ake magana nan ba ɗaya muka karanta yanzu kuma ina dai jin ai ta taba mu to ga nan ba ta biyu nan fil hasri wa ghairihi yanda za a tattara mutane su tafi wurin in an fito kenan bayan an yi busa yanzu an fito hasar shine yadda za a tattara mutane su tafi wancan wurin da za a yi taron gaba daya a fito to amma yanzu nan sai ya ce nan ga yadda za a tada kafirai a karkashin numka na daya yadda za a tada kafirai na fi yana da tashin hankali za a tashi ne tashi na gaba daya amma akwai wanda tashin su mai kyau ne akwai wanda tashin su mai muni ne ga hasrul kafirina hasrul kafirina yawmal qiyamati umman wa bukman wa summa haka za ta da kafirai su kafirai za a tada su ranar tashin alkiyama umman makafi wa bukman kurane abun nan sannan abun nan bukman shine masu wanda ba su iya mabebaye sai summan wanda ba su ji kwata-kwata kurma ko daidai shi ne wanda bai iya magana ba kurma wanda shi kwata-kwata bai ji ne amma da zai magana ya tafi ta fito kan daren amma shi bai ji ne to haka za a tsada kala uku ko ko mutum ɗaya da waɗannan sifofin duka shi kadai ga shi kurma ga shi daidai ga shi makaho Allah ka tsare ni qala Allah ta'ala yanzu abin da ni nake so ka auna yanzu yau da za a ce ka gwada ka gane munin tashin nan a ce ma ko ba kai sauran ba ka sa hannunka a nan ka toshe kunnenka malam sani ka gwada in ka je gida tana cikin ɗaki an kashe wuta ko an yi komi ka toshe kunnenka haka sannan ka rinsa idanunka sannan ka ce kana so ka ɗauko gilashin nan naka a inda ka aji na ya za ka ji to yanzu mu kaddara mutum a ce haka yake ya zai yi cunkoson tashin alkiyama da za a yi wanda mutum da idan sama sai ya hauka rikice ya haukace saboda bala'in cunkoso saboda cuɗeɗeniyar da za a yi da mutane sannan kuma yanzu mutum shi ya tashi ciki bai gani bai ji ba inda zai je sauki balle ya ji nan wajen aka yi wurin bai iya magana balle ya wasu magana ya ce ko gawa ne misali su ji su kuma su kaya su ce mai yonan wajen to shi zai ji ko an ce mai yonan bai ji bai gani balle ga inda aka bai bai ji bai jin motsi bai iya magana ba bai jin motsi kuma bai gani kuma dole sai ya je wurin kai ka ga duk na masifar abin da ake sauki ma shi zai faɗa zai kai ga cinkoto ga nisan tafiya ga in mutum ya yi zunubi kuma ga kayan da yake ɗauke dan kowa sai ya wa ya kowa ta ɗauko kayan ki zunubin shi kayan da ya ɗauka kaya to ya rayu قال قال الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم سوكا كري قام تابع سورة من كاتب القيامة على وجوههم هنا تبيع كم فسكا أنا جنس أميا wa bukman wa sunna ga su makafi ga su bebaye ga su kurare ba su gani wa qala subhanahu wa man arada an dhikri duk wanda ya kau da kai daga littafin nan alqur'ani da aka zo mashi da shi yayi ba ruwan shi da shi yayi watsi da shi yayi mai rukar sa kai na kashi bai damu bai iya ba bai koya ba ba abin da kuma ya damai inna lahu ma'aishatan dabba wannan yana da wata irin rayuwa ta kunci ta matsatsi ta damuwa da zai fuskanta tun a kabari nan nan mun yi magana ce cikin kabarin nan tun daga nan tun daga arfar rai sai gane sannan bayan haka na ya shiga kabari wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan ranar tashin alkiyama kuma za mu tada shi makaho qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah me yasa ka tada ni makaho bayan da ina gani qala kadhalika atatka ayatuna wa nasitaha haka ayoyin mu suka zo ma kamanta da aka gaya ma ga abin da Allah ya ce ga abin da aka ce ayi kas baka damu ba wa kadhalika al-yawma tunsa to kai ma yau haka za a manta da kai وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه haka nan muke saka ma wanda ya kau da kai bai imani da uban ayoyin ubangiji ba tabaraka wa ta'ala wala azabul akhirah kuma azabul lahira dinnan ashadd ita ta fi tsanani wa abqa ita ta fi wanzuwa ba ta karewa ita in an fara ba ranar da za ka ce yau za a yi hutu a bari abadan ana na ciki to za ka sai dai ihu kan kuka wani wurin ma a ce ai shuru kada ihsa'u fiha wa la tukallimun kun shuru ko magana ka ku kara ku ciki ciki kada wani ya kara magana daga nan sai dai a ta azaba kowa ya muji mublisun sai ku koma kowa sai dai shuru kawai azaba ta yi ba da haka za a yi yau nasu fusatan uratan gullan haka nan za a tada mutane kuma wannan ta gaba daya ba takalmi shine huffatan uratan ba kayan sawa tsirara ko haihuwan mamansa urlan sannan babu shayi maza wannan ba su da shayi kowa loba ta dawo عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kuduba kan minbari yana gama mutane yaqulu innakum mulaqullahi ay ay wannan hubbatan uratan gulla innakum mulaqullahi hubbatan uratan gulla za ku haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala za ku gamu da Allah mulaqullah za ku haɗu da Allah hubbatan ba ku da takalma uratan ba kayan sawa hurlan babu shayi haka ba da Allah wa za da fi riwayatin mushatan wani wani aka ce kuma kuna tafe da kafafunku za ku zo ku abu da shi wa fi riwaya qala qama fina nabi sallallahu alaihi wa sallam yakhutubu aka ce wata rana manzon Allah ya tashi cikin mu yana mana kuduba fa qala innakum mahshuruna hufatan uratan ghullan za a tada ku ne ranar tashin alkiyama ba takalmi ba kayan sawa ba shayi yace kama badana awwala khalqin yu'idu kamar yadda muka fara halitta haka zan mai da yadda mutum ya zo duniyar nan ba komi ba kowa ba mulki ba kuɗi ba wayo ba iya magana ba iya wani yare ba ba ba duka gashi nan babu wani iya wayan magana babu wani iya wayan haka mutum ya zo lokacin na jariri wani ma san da yake jariri shi ya fi kowa gabanci daga baya duk waɗannan abubuwa ka same su wayo hazaƙa wani wayan iya magana wayan iya bayani wani abu duka daga baya aka samu to za a koma aka ba komi haka yadda to nan ne wani zai to shi zai tashi da riga kuma ma har mutane su yadda ce shi shi ne zai taro da riga har ya kwashi mutane ya sa a ciki an gaya mana ga ayar Qur'ani wannan ba jayayya bane da manzon Allah ba jayayya bane da Allah da kai Allah ya faɗi magana shi ya halitta sai fa yadda zai mai ne ta sai ce shi ya cikin wannan magana ko mutane su yadda wa'adan alaina wannan kuma alƙawari ne da muka yi maka mu bi Allah ba wanda zai sa ba wanda zai hana inna kunna fa'ili kuma lalle in muka ce za mu yi an gama in ji Allah tabaraka wa ta'ala lalle abinda Allah ya ce zai aikata to ya gama وإن أول الخلائق يقصى يوم القيامة فرقا من دجا أتفاتر يحليك رانا أن تاتي يوم القيامة إبراهيم الخليل شين أن إبراهيم أما وين كان يأتي مدى تجاني يسوس أقول وانا كل يوم أتعي وانا أتكيني ما a ƙwata matsayin da Allah ya ba wani ka zo a ce annabi Ibrahim aka ce za a ba wannan matsayin annabi ku duba za ku gane annabi annabi la yake kwani hawa inda san rai ne ba ta annabi ya ce shi ne ba hauka ba amma ce farkon wanda za a fara bukatarwa ranar tashin alkiyama bayan kowa ya tashi tsirara ya ce annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa innahu sayja'u bi rijalin min ummati yace ku ji kashedin ku annabi bayan ya faɗi wancan duk ba maki bane babbar damuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu sayja'u bi rijalin min ummati fayu'khadhu bihim zata shimal za a zo da wasu mazaje daga cikin al'umma ta sai inda an kama su an yi hannun hagu da su za a kai su wuta fa qul ya rabbi ashabi sai in ce ya ubangiji wannan ɗalibai na ne jama'a ta ne al'umma ta ne da shi za a yi hagu da su ina gani wa ya kulu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka baka san abin da suka kirkiro bayan ka ba kaga kuma su ne waɗannan ne tunda aka ce za a tashi ba riga ba kowa suka ce tijjani ne to ya ka gani daga nan ba jayayya ba ce za a kama waɗannan mutane malam ayi ayi ayi hagu da su a ce ya ce mutane na ne a ce ai sai baka san abin da suke bayan ka ba kuma wannan ke nuna mai bai san gaibi ba sai Allah ya ba fa aqulu kama qala al-abd salih sai in ce ni kuma daga nan kamar yadda bawan Allah nan na kirki ya faɗi wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim yace to to ni dai lokacin da nake nan na san abin da suka yi na san me suka yi to da aka yanzu ko tun da ban sani ba to ba abin da zan ce sun kirkiro wani abu to da aka aka aka wancan ma ne wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fi fata falan ma tawaffaytani to yace saboda ka karbi raina fa anta kunta anta raqib alaihim ko kai ne mai tsaron su kai ka san su kai ka san me suka yi in tu'azibuhum fa innahum ibaduk in ka ga dama kai masu azaba bayin ka ne ba wanda zai ce ma dan وإن تغفر لهم إن كو كغافر تامسو فإنك أنت العزيز الحكيم كي كيني مبوائي كيني من حكمة nan sai na suru sa'adi lokacin da muke karanta qawaidul hisan har sai da yasa aka tambaya aka ce me yasa wannan ayan bata kare da irin yanda ayoyi ke karewa ba tunda da ana magana azaba ana magana rahama aka ce in ka gafarta musu da sai ce fa innaka antal ghafurur rahim ko kai kama da wannan aka ce nan wannan wurin al'azizu alhakimu shi ya fi dacewa da wurin saboda filin kiyama ne babu wani wanda ya isa ya zo ya ce ma Allah ga yadda za a yi ba wanda ya isa ya magana al'aziz mabuwayi alhakim sannan kuma shi ke da hikima ya ba'ul ashiya'a ala amakin al'almula Allah ya yana sanya abubuwa a wuraren da suka dace don haka eh rahama ce ya yi ma waɗanda ya yi ma wani ya sa ta inda ta dace in azaba ya ya sa ta inda ya dace in ya jinkirta in ya gabatar ya yi abin da ya dace duk abin da ya yi a kan hikima ya kuma ba wanda ya isa ya tambaye saboda ne shi ne al'azi alhaki shi sa ta kawo shi a filin kiyama don ranar kiyama ba ranar da ake ɗaukan wani abu daga wurin wani bane ko ciwa ne ba a ɗaukar reni ba abin da ke gudana wurin nan illa izza da kuma hikima sai kuma rahama sun Allah ya ga dama ranar izza ce ranar nuna iko ne sai sa aka ce zai fara ma tambaya limanin mulkul yau wace da mulki yau yau wane ne ina masu ji da kansu ina masu kaza ina masu kaza ina masu ji da kansu ina masu kaza wace sai ana tambaya shekara da shekaru ana tambaya wace da mulki yau ba ma wanda ya isa ya bagana ya ce ma Allah kai ne zai yi ba ba zai yi ba sai dai shi ya ba kai shi amsa da kai lillahi wahidul qahhar haka alkarantar da mu ko mun ganta wasu cikin ayin qur'ani zaka ba wasa bane ranan wana aisha na na na tsallake ina nake ma aka gaskiya ba ya na rikice ma ni na abun nan ba wai na na ga wancan ko aka ce ashabi ko fa qulu a العزيز الحكيم إلى قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم شين نجمع بيانه قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم سأتي بس أي وأن مكانا لكي سوى رأي وجدت مكانا كنينا baka san abin da suke bayan ka ba ba su gushe ba suna komawa baya baya suna fita daga addinin nan suna abin da suke so tun daga sanda ka rabu da su kawai ba sunnan ka suka bi ba وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتشوشرون حفاة قراة غلا ذا أتادا كن إلى ننتاش القيامة كنتاي باتا كلمة كنتاي باتا قالت عائشة ده النبي يقضي حكا عائشة تجي فقلت يا رسول الله يا من ظن الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض تجي حكا ذا أتاكي نولا من قيامة باتا تلمي باب كايا باب كاي maza da mata kashi na kallon tashi a wuri ɗaya a taru ana kallon juna فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يتي يا عائشة كي الأمر يا فتنة الأمر يا وك wannan ya damu mutane halin da ake ciki na bala'i ya wuce mutane su kalli wannan halin da shawarar sa kaya ba haka kalli juna maganan sashe da kallon sashe ina bai taso ba al'amarin ya sa mutum shi ma bai ma iya kallon kai balle ya kalli wani وعن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يأتي يبعث الناس كفاة عراة غلا ذا أتاد متهنيرا من تاسم القيامة بات كلمي أقهرهم أو نايم بتجني كودنا ينزو أتما كياو ko ba rana kai yawo wanda ya saba yana yawo da takalmi ya kaje taka ya ruga da gudu ya kai gate nan kafin ya dawo kababun sa ya ji kamar su gurmi to san ko tafiyar da za a yi da kake ji ana ta tafiya fanfalaki ita ce wacce ba kaya ga rana in kayan nan da kake sawa yanzu nan da za a ce mutum ya dinga yawo da ya ya wata guda yana yawo sai ya kowa ba ranar nan sai ta wannan babban ni'ima ce ka saka nan kawai fatan nan ka rufe ta inda za ka bar ta buɗe za ka ji yadda za ta zama in ana sanyi za ka ji yadda za ta zama in ana zafi kuma za ka ji yadda za ta zama to ran nan babu ba ta kalma qad alzamahum al-arab gumi ko ya lullu da mutane ya yi ma mutane linzamin gumin wa balaga tuhumu al-adhan har gumi ya kawo fatan kunnuwa wani ya yi gumi har gumin ya kamo fata kunni fa qultu yubsiru ba'duna ba'dan tace manzon Allah haka za a tashi na kallon sashi muna kallon juna qala shugilan nas ai kowa ya shagaltu ya riga ya shiga cikin halin da yake ciki li kullin ri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni kowa abin da ke gaban shi ya shi ينشر الناس على أرض بيضاء كايكو bari mu bari mu bari hasharul kuffar din da mu bashi mukumin wannan za a tada mutane ne a wata kasa wadda take fara sal an sahal bin sa'd qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah Allah ya ce yusharun nas yawm al-qiyamah ala ardin bayda afra ka qursatin naqi laysa fiha alamun li ahad inda za a tada mutane ina ne wurin taron inda za a je a tada mutane a tattaru wurin za a tattaru ne a wata ƙasa bai ba farasal laisa fiha ba alamun babu wani mai wani gini da ya kafa wurin fili ne fayau duk gine-ginen nan mun basu duk komi mun basu duk abin da muka aje mun basu hasali ma ba ma takalmi ba riga ba sai shashi za ta yi mun bar komi an gama an shafe kasa ta shafe inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un mu ne zamu gaji kasa da duk abin da ke kai su ko yan adam wurin mu za su dawo yadda suka zo haka za su koma haka mai shi da mara shi ba zama daidai wanda ke da mulki ko wani ne kowa zama daidai an haɗu ba ka ba ka ku haɗu da wani tunda in kun haɗu wanda take lama ya zama masifa haɗuwa kowa ta kan ce ke kawai haka za a zo shawarar da nake ba mu shine mu daina ganin yan duniya suna burge ni mu rika kallon yan lahira ya zama kuke burge ni wanda aka gani yana aiki tukuru saboda lahira saboda yana so ya tsira lahira ya zama shi ke burge ni ba wanda ya koma ya zama shi ba abin da ya dame game da lahira sai dai zaman duniyar nan yau shi ke burge mutane mutane na gurin dan su ya zama irin shi su ma su zama irin shi kowa ya zama duniya ce wallahi an yi wanda duk wanda kake tunani in na wani abu ne da kake tunani an taɓa yin shi a duniyar nan kuma ya baya lahira ita ce ma'auni ba duniya ba ita ce abin da ya kamata mutum ya kalla a matsayin ya tsaye kafin ta kawo don neman ta ko ta halin tsada ba wannan ba ne kuma da yawa mutane sukan gane wannan in kai mutum bayani yanzu zuwa wani bawa Allah yana da kokari ya sai manta ban cika an ka rubutu ba musamman rubutu na da yawa amma in na gama gana tana da gasu a hannuniya wani lokaci nikan daure ne rubuta wa mutum sai ya ruwaito ya rubuto ya ce da Allah shi shawara yake nema wallahi in ya ji karatun nan yana tada mai hankali ya ce amma har yanzu ya rasa yadda zai yi gashi nan na yi magana babban abu na farko maganar sallah ya ce shi sallah duk sauran salloli ba matsala ba ne gare shi sai sallah asuba ya ce sallah asuba ita ce matsala ko ya sa alam sai ya ma murkusa wayan ma ya kashe alam din ya kasa tashi saboda haka shi wani lokaci a sati bai zai tashi sosai ba gaskiya shi ma zai tashi to ɗayan nan ya dace ɗaya ya dace ce shi kan ya rasa yadda zai yi ya kasa tashi ne ana ce mashi gaskiya ne na ce sai ta roƙo Allah na ce amma yanzu misali na ce sallan nan ta asuba da kawata kuma duk ita ce babba a cikin su wanda kake rasawa ita ce babba domin idan aka tsare ta to za a samu sauran abun nan din ba sai na ce yanzu saboda Allah da za a ce kullum in ka tashi za ka samu miliyan ɗaya za ka tashi sai rubuto shi wallahi malam zan tashi wallahi zan tashi sai wallahi zan tashi yace saboda ka zan iya kokari na dai in dauri in samu a ce shine an sa kawai zo ta ara ta bayan biya da ayoyi ba aya ba hadisi duk yawanci abin da kake jin muna cewa ba mu iyawa ba da gaske muke bane sai ka ba mu iyawa ba da gaske bane wanda bai salla asuba in ta kama shi zai tafi Abuja kuma jirgi zai ce da zaka ga yadda zai sammako to bai ya yaje na ai in aka ce ma da rura yadda take hana ta abu shi ne ba yadda zaka yi kana sama sai dai kan ya balle da kai kuka ya ba kai akwai mafita sai ka yi kasa ko to shi ne larura shine ba yadda za ka ke nan wannan ba ka iya hana shi amma sauran abubuwa ko yadda muke yadda muke gana ma ba da yadda muke ba duk yawanci ka ji wani abin mun ce ba mu iya ƙarya ne ba za mu ba iya ce ba mu ba shi Allah da ya san akwai abin da zai samu ya ce mu ko ba mu iya da bai sa mana ba duk abin da ya ce mana mu yi ya san za mu iya shi yasa ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wani wuri ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha haka yake waɗannan ayoyi duk abin da kaji Allah ya ce ma bayan sa su yi ko su bari wallahi ya san muna iyawa to sai dai mu ki sai ta kama wa muka ji da gaske ne mu yi muna iya yi na taɓa gaya maka ko wani da tido kuma gaskiya ya faɗi a bypass muna magana na ce a wancan lokacin an yi sallar idi ana ruwa wasu ba su je sallar idi ba kuma mutum wai har sai ce wai kayan sallah to kai kayan sallah dan an tashi ana ruwa me zai sa kayan sallah ba zan sa su ba dan ana ruwa tunda kayan sallah ne in na je sallar su ya ci lalace daga nan dama ba kayan sallah ba ne tunda kayan sallah ne ina rana da ruwa kayan nan ba ni da su Allah ya bani dan in yi sallah na saya na ce na sallah ne to kuma na tashi ana ruwa me matsala wanda ya sa su shiga ruwa su lalace daga nan in yar kayan sallah ne sun lalace saboda sallah to ne matsala ne matsala ne sai ne matsala tun da sallah ne su don sun lalace saboda sallah to ne matsala sai da ce to mutane sai su ce zo kawai wani dan yayi ake da takara ta ya ba zaman shi yace ai shi dama an ce shari'a ta yadda ba matsala tunda ana ruwa ya zama shi tunda an yi kaza ya zama shi gaskiya ne mutum zauna wani ma ya zauna har ya buga ma wani kuna ina sai mun ga ma ido muka tunda shari'a ta adama Allah ba la yukallifu Allah ba su ga iya aya ya zama sa yace ai shi ga nan ma cikin ɗaki yana tun fanke ma ta shiga ba shi fanke nan cikin ɗaki yana ta dariya bai san abin da ya rasa ba na tambayi da tijin ne sai yanzu ba ba kaga kana ina kake kana karshen rigasa Allah ya ji kansa ya rasu na ce ne yanzu ba da za a ce ka ji sanarwa wani ya baka labari ya ce maka gwamna ya sanar ya ce saboda halin da ake ciki so ya yi alkawarin zai je su tamballe ya sallah amma a gaban ta aka dinga daurin daurin dubu hamsin hamsin sababbi aka ciccika dana walgo aka ce gwamna yau in ya je masallaci zai ba mutane barka da sallah wasu ma da kai su zai raba in ya gaji zai tafi ya ba wakilin su gaba da raba wa mutane dubu hamsin hamsin ɗauri ɗauri ɗauri na ce ba ba ina za ka yi sallah ya ce ma da hasan kan dallara ne sahun gaba ya ce da daddare zan ba da umarni ‘ya'yana su ɗaukar su kai ni sai in kwana saboda in samu sahun gaban nan don gwamna in ya zai raba ya bandawa a hannu dubu hamsin ce ba to auna ka yadda ya kalli abin hayyai kan ya ce gaskiya zai faɗi shi shi wallahi dai san zai je su tamballan komai ruwan da ake san zai je kwana dan kan da ma da kafa ya zuwa wurin ya zama yana tsawon baya zai zauna cikin ruwan nan ya jira a zo a raba mai a baki dubu hamsin to dubu hamsin ta yi maganin duka matsalolin shi to auna to amma daraja ɗaya da mutum zai samu a wani aiki na Allah ya samu lada ɗaya ranar tashin alkiyama idan aka ce ga ladarka guda daya ka bada ta ka dawo ka zama karshen duniya a baka duk abin da ke cikin duniyan nan wallahi mutum ba zai yarda ba ya ba da ladar nan guda daya to ina mun gane wannan kana ganin mutum zai wasa su magabatan da ke tashi da suke aikin da suke duk wani abu irin wannan abin ne suka sani sun yarda duk wani abu da ake da shi a duniya koma bayan koma bayan abin da ke wurin Allah ne so da abin da ke wurin Allah shi ne suke ne ba na mu kace an gama ko so da za a tada mutane yusharun nasu ala ardin bayda afra kasa wanda take fara tas babu wani abu akan ta afra kun kun shi kan shine abin nan ba bayadul laysa bin nasa wanda yake fari tas babu wani gaure gala gala ciki to galan ne kuma ban ku sani ne kuma ban ka san yadda zan fassara shi da Hausa ba babu menene da Hausa fari fal ba gala gala ya eh ba lati ko ba gauren jaja jaja jaja wani dan jaja jaja fatta ne ki rere shi ne gala da da wala da kai juru ko ta tsika da wala da wannan abubuwan da ba da wannan kakka ba kakka tun ana wurin cin jiwa da aka zo wani sauri fari in yi rafi da jaja jaja za ga yana canza wani kala sai ku koma ku fara samun wannan oxford what oxford ko wani abin nan ba to ba ya fara farin fari ba ko ya fara wani jaja jaja cikin abin nan da idan aka ce sami ya gala wahala take da shi da wuya a ganta cikin sami tana da ban sha'awa ne kalan ban sha'awa gare da abin nan kama hannu shi ne dai ba na ka bane babu babu wannan jaji babu gaure da jaji jaji fari tak haka take haka za ka zo wannan kasar ka kurfatin naqi kamar irin kurfatin naqi ko gaji ta shine abin nan ne wato irin gari irin wanda ake ni yanzu garin da nake kallo a matsayin kurfatin naqi ina jin sai garin alabo ba ban da bazin ba garin doya wannan farin na rogo garin rogo muke son ce shi ne garin rogo shi ka shi ne alabo rogo ha ba shi ne alabo ba alabo ba shi ne farin nan da za ka gashi lokacin suna ɗaga shi fari ta akwai wani garin masara da ake yi wa daga can wajejen shi ma wanda masaran a jika ta da wani inji ita jika ta ake da a cikin ruwa kamar za a yi kamu sannan zuwa rika sanya ta in ka ga masaran in na san ma ya tsoron ta fito iko ya ga ya gani farati za ka ga gari in aka fito da shi ka gan shi ni wani ne ra'ayi ba zan zama da shi da ba da ila ila wa adda ba sai zaki sai wala tsiri shi ka ce ba a yi babu wannan injin a nan kaduna kan ma ta kawo ya babu shi a nan kaduna kawo shi ake na san daga inda ake kawo shi kuma in ina so raba gardama ne san ma ma ga eh yawa to in kai ka fanta in kai nan wajen kayan yawa to injinan na musamman ne dawa su nika shi suke nasarar suke nika tana jike ta an gama nika shi a jike ya fito kamar za a yi sai a dinga sanya shi a dinga sanya shi bayan an sunce ta an yi komi an nike ta to injin daban yake ba mu da su a nan wajen to wancan su ko ba kawo jin kawo injin ne a zo a rike yi nan ni ma in enterprise markaz enterprise kawai eh wai zo injin motor za a je da wuri a talika ana ana ana kata to wannan farin irin wannan farin ka auna da farin alaban nan da kuka magana ba alaban ku wanda kuke faɗi ku gare na doya kuke faɗi mai bakin nan ba shi bane alabo wannan daban ne wannan fari kasin da suke amfani da shi eh na rogo wanda asali na rogo ne eh to wannan shine nan ake ce ma shine nan ake ce ma wanda zamu kwatanta da wannan da aka ce ka qurtatun naqa to wannan qurtatun naqa din shine kaman haka kasar take to fara tar kaman irin wannan garin da kake magana laisa fiha alamun li ahadin ba wani mai wani kufai a doron kasar da zai zo ce nan wajen ne naki ba gida ba gidi ba wata duk gaba ɗaya ayyan take ba komai a kai babu wani wanda zai ce ga wani abu nata a doron wurin shi ne abin da mutum ake nufi nan wa fi riwaya ay qala sal sahal aw ghayruhu laysa fiha ma'lamun li ahad babu wani wanda yake da wata alama ta ce ta gini ko wani abu wani to da nuna kowa bai da komai lokacin Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu Allah ka samu tashi wannan wuri muna da muna da wani cewa نتلقي سنائك نكتفي بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكسر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحدد اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا عن تراض عنا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم ربنا ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا كن لنا ولا تكن علينا اللهم ربنا كن لنا ولا تكن علينا اللهم ربنا أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين